ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سنستمر في درسنا من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد كما زمشيغا ساب درسي واندشيني باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم yansurun insha Allah zama shiga cikin wannan darasi yau ranar laraba zama shiga cikin wannan darasi insha Allah to wannan darasi ko wannan babi cikin abuwa tauhid yana nuna abubuwa da yawa kenan wannan al-mu'allif wanda ya kawo wannan babi saboda yana so ya bayyana butlanar shirk shirk kawai ya koma batili bai kamata ba mutane su ma ubangiji subhanahu wataala shirka saboda mun ce shirka zalimce bisan ubangiji subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala yana noye kudamta musu duk wa'annan wanda suke shirka da ubangiji su wa'annan ba su iya su halice kawunansu kuma hallau su an halice su kuma hallau ba su isa ba su kawo nasara kansu kuma hallau ba su isa ba su kai su ma wani nasara to kenan wannan mutumin an halice shi shi bai iya halitta kuma hallau bai iya ya kare kanshi wajen kowane abu wanda ya same shi kuma hallau bai iya ya kare wani a cikin wata matsala wanda zai same shi to wannan bai cancanta a masu bauta saboda shi ma da kanshi an halice shi shi ma da kanshi nasarar shi da komin shi wajen ubangiji su fara wata'ala yaya zaka bar wancan wanda ya halice shi wanda ya mishi nasara wanda ya mishi komi da komi kariya da komi da komi a hannun shi kuma hannu ka bar wancan ka koma wajen wannan kenan shi ne jahilci shine abu wanda ya kamata mai hankali ya diba wa'annan abubuwa da kyau shine saboda haka Allah subhanahu wataala ya tambaya istifham istinkari yace ayshirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun suna ma shirka mutumin wanda shi bai iya ya halice komi bal ba shi ba ma shi ma an halice shi kai wanda an halice ka baka isa ba ka halice kowa kenan nan ma yake kusanta wanda yake ya cancanta a mishi bauta shine mai halitta wanda yake halitta mutane ba wannan ba wanda an ana halice shi a'a wannan wanda yana halitta shine wanda ya canta a mishi bauta amma ka zo wannan wanda bai iya halitta kuma shi ma an halice shi kuma hallo ba shi ba yace wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun busu isa ba su nasara kansu ko kuma hallo busu isa ba su ma nasara wani oh ina amfani yanzu in ka kawo abu bai iya maka amfani ka kawo wuta bai yanka bai kaza to me amfani ka saya moto bai tashi bai wannan to ina amfani shi kenan duk wani abu wanda ka kawo kana so ya maka amfani to wannan wanda kana mishi bauta shi kan shi ma bai iya ya ma ko wata kariya ko wata alheri ko wani menene dukka wannan bai iya to yaya zaka bada karhi bisan wannan wanda bai isa ba kan shi ma ya masa wani alheri ko ya tura wani sharri amma duk da wannan ana musu bauta saboda mushrike kawai kawunansu busu da hankali busu da kaza saboda haka suna bauta wa'annan wanda musu isa ba su ma kansu su ma alheri ko su tura ashiru daga wajensu saboda haka yace wa baka Allahu al-mushrike da bi annahum ya'buduna ma'ahum ma'budat la takhluqu shay'a kuma wanda ya cancanta wanda ka mishi ibada shine mai halitta shine wanda yake halitta ba wanda ana halice shi ba kenan wanda ya isa ya janye kanshi alheri ya tura ashebe daga wajen shi duka wannan su ba su isa ba yaya kana mishi bauta tunda alhali su ba su iya su janye alheri daga wajensu ko su tura sharri daga wajensu amma duk da wannan su wa'innan su ne suna musu bauta saboda haka Allah ya ce wannan shirka ce saboda wanda ya cancanta a mishi bauta shi ne mai halitta wanda yake halitta kuma hallau shi ne wanda yake kawo janyen alheri kuma shi ne wanda ya da kara mutumin da a shirya wanda zai same shi kenan kuma wannan duka a bisan su busu da wannan sharafi kenan wanda ya cancanta a bisa bauta shi ne mai halitta mai janyewa alheri mai karewa mutane daga sharri daga shi ne ubangiji subhanahu jalla jalaluhu saboda haka yake butlana shirk min asasihi la'annahu ta'alluqun ala makhluqin ajiz duk wa'annan halittan ubangiji subhanahu wata'ala Allah azza jalla ya bayyana ya halitta mutane da aljannu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kuma hallau ya bayyana dukkan wannan wanda suke duniya sama da kasa da tsakanin sama da kasa dukkan wannan bayin ubangiji ne subhanahu wataala in kullu man fi samawati wal ardi illa ati ar-rahmana abda kenan dukkan wannan bayin ubangiji ne subhanahu wataala to bawa bayya cancanta wanda zaka mishi bauta kenan wanda ya halitta mishi bauta shine ubangiji subhanahu wataala kenan wa'annan wanda suka dauka bayi su ne wanda suna kiransu su ne wanda suke neman karewa daga wajensu su ne wanda suke duka wannan yake shirka ce bai kamata ba ya kamata a koma wajen ubangiji wanda ya halice wa'innan wanda suke ana musu bauta to kuma yake alhaliku huwa mustahiqu lil ibada wanda ya halitta shine wanda ya canta a mashi bauta kenan ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله kenan Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halitta wannan sammai da kasai wanda suke tsakanin sammai da kasai wanda suke saman Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda ya halitta wannan kenan babu wanda yana da inci a cikin halittar ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan su wa'annan dukkanin da wanda su ma an halice su busu da inci wanda za a musu bauta sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai kuma hallo yake al-istidlal bi tauhid ar-rububiyya ala tauhid al-uluhiyya kenan tauhid al-uluhiyya da tauhid ar-rububiyya tauhid al-uluhiyya shine kenan kai bawa yaya zaka bauta ubangiji shi kadai ne zaka mishi bauta babu wanda ya cancanta kama bauta sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma tauhidar rububiyya kenan Allah subhanahu wataala shine mai halitta shine mai sari shine mai komi da komi Allah subhanahu wataala kul man bi yadihi malakuta kulli shay wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi fa yaquluna Allah kenan duk wanda ubangi hannu ana suna hannun ubangiji wanda duk wanda yana da karkashin ubangiji kuma Allah subhanahu wataala shine yake juya wane ne sun ce Allah subhanahu wataala kenan Allah subhanahu wataala shine control na komi da komi na duniya bai yiwa ya faru wani abu sai da umarnin Allah kenan Allah subhanahu wataala shine yake sarrafa komi da komi to tunda wanda shine yake sarrafa komi da komi kenan shine ya cancanta a mishi bauta ba wannan miskini ba wanda bai isa ba ya taimaka kanshi balantane ya ma wani alheri kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne to yace kuma hallau mashru'iyyat muhajjatan mushrikin an-nasrat al-haqq wa qam'u al-batil mushrikai yace akwai a shar'ance ya kamata ka mishi muhawara ka bayyana musu wannan abubuwa saboda su su fahimta saboda dama in suna da fahimi bai kamata ba su bar ubangiji wanda shine ya halicce wa'annan su koma wajen wanda aka halice su sai bauta wa yinta bai kamata ba mai hankali ba zai bauta ba sai wannan wanda ya halice su kenan shi ne Allah subhanahu wataala amma tun da wanda musu da hankali dole za a koma a miji muhawara a kwatanta musu wa'innan bayin Allah ne kuma bawa bayyana cancanta a bisan mulkin ubangiji komi sai Allah subhanahu wa ta'ala shine yana da komi da komi shine saboda haka aya ta biyu yace wa qauluhu ta'ala إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو ولو سمعوا ما استجابوا لكم لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم na'am nan kuma ya kawo aya ta biyu wannan aya yana kwatanta su wa'innan wanda suke bauta wa'innan wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana musu yace wa'innan wanda kuke musu bauta yace buku mallaka ba komi anan a duniya ma yamlikuna min qitmir katme shi ne wannan bayana in ka ɗauka da yadda bino bayan shi akwai wani fata kada karamin fata wannan tsakanin da bino da wannan da jeshi kenan wannan fata ma yace ba su mallake ba a cikin wannan duniya kuma hallo ba shi ba yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ko in kana kiransu busu ji kiranka walau sami'u mastajabu lahu ko sun ji busu da karfi wanda za su biya za su amsa wannan kira qala wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum ratta shi qiyaba kuma halal za su kafirta da wannan shirka wanda kun gama su da ubangiji kenan kun ba su haƙƙin ubangiji wanda bai cancanta ba a ba su wala yunabbi'uka bi khabir kenan nan wannan aya shine hujjatun qati'a dalili ne karara kenan duk wanda yake kira wani ba Allah ba wanda yake ma bauta wani ba Allah ba wanda yake neman tsaro wajen wani ba Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala yake dukka wa'annan yake musu mallaka ba a cikin mulkin ubangiji ko katmir ko wannan fatan ubangiji wannan lufafatan ta dabino wallahi ya ce ba su mallaka ba saboda dabino in ka hudda akwai biya a ciki akwai wani abu wanda yake tsakanin biya da dabino wannan wanda ana shi kenan wannan ma yake ba su mallaka ba kitmir to mutumin wanda bai mallaka ba ko lufafa wannan abu ne mai sauki wanda kowa yana iya ya mallake bantaba yace ba su mallaka ba wannan ballantane su mallaka a ciki wani abu a cikin mulkin ubangiji kenan su wa'innan a shara'ance bai kamata ba ka musu bauta a shara'ance bai kamata ba a kiransu a shara'ance bai kamata ba ka nema taro daga wajensu a shara'ance bai kamata ba ka nemi ka taimako daga wajensu saboda me saboda su mallaka ba komi wanda ya mallaka shi ne ya kamata ka nema wajen shi kuma haka bane ba yanzu in mutum talakawa ne na karshe bai da komi zaka ta yi wajen shi kana nema ce to da Allah ka bani kaza shi ma bai mallaka ba a hankalce shi ma bai mallaka ba kuma ka tafi wajen shi ka ce to da Allah ina son kaza sai baka dariya yake to ni ba ban samu balantare an ba wani to kuma nan a cikin mulkin Allah yake babu wanda ya mallaka ko lufafa wannan wanda yana bisan biyan dabino yake babu wanda ya mallaka wannan kenan din da wanda babu wanda ya mallaka wannan kenan busu da haƙƙi a cikin mulkin ubangiji subhanahu wataala kenan ba shi bane ba za a kiran shi ba shi bane ba za a musu bauta yake kuma hallan in kana kira su busu ji wannan kira ko kadan saboda mutumin wani zaka tar da yana wata kasa kuma kai kana kiran shi nan ya wane ka taimake ni ya wane ina cikin wata mas'ala ka to ya zai ji ka baiwa saboda an san dan adam jinsi akwai had muayyan yanzu ko wani ya huta karshen gari nan ya kira ka baka iya kaji to kenan wanda bai jinka kowace lokaci saboda Allah subhanahu wa ta'ala ko ina ko ina in ka shiga in ka yi magana yana jin ka ko ba haka bane ba kenan wannan ji wanda yake bila haddin ko ina in ka shiga Allah subhanahu wa ta'ala yana jin ka saboda haka ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu kenan kowane wuri ta shiga an san Allah subhanahu wataala mustawin ala arshi fi sama walakin ko ina yana jinka yana kallonka kenan shine wanda ya cancanta a mishi bauta kenan wanda bai mallaka ba komi kuma bai jinka ko ya ji ka bai isa ba ya maka amsa cikin wannan abu wanda ka tambaye shi kenan shi kenan baya da bai cancanta ba a mashi bauta saboda haka mutumin ya koma ya jiya hankali shi da kyau ya san kenan wanda yana da inci wanda za a mishi bauta shine wanda yana jinka wanda yana halicce ka wanda in ka tambaye shi zai baka amsa a bisan wannan tambaya to yace nan butlan shirk bid dalil qati' wal burhan al wadih shirka batili ne saboda ga dalil karara wanda yake kwatanta wa'annan wanda ana kiran su min dunillahi azza wa jalla wa'annan wanda ana neman su neman saro daga wajen su wa'annan wanda suke dukkan wa'annan yace busu mallaka komai ba a duniya kuma busu iya su ji ku ko in sun ji ko su iya su ba da amsa kenan yace wannan dalili ne karara wa'innan ba su isa ba a musu bauta saboda me saboda busu da inci wanda za su shiga cikin haƙƙin ubangiji subhanahu wataala to kuma yace bayanin shurut allazi yajib tawafuruha fil mad'u al mustaghath bihi wa huwa mulkuhu lima turiba minhu سماعه لدعاء من دعاه القدرة على إجابته yace wannan yana kwatanta wannan aya shartuka wanda mutumin wanda ya kamata wanda za a mishi bauta yace akwai shartuka guda uku wa'annan shartuka guda uku in sun cika a wajen cito yana da haske wanda za a musu bauta to menene na farko yace ya mallaka wannan abu wanda kana roƙon shi abu na biyu yana jinka wannan kira wanda kana mishi yana jinka abu na uku yana da inci wanda zai baka wannan al'amari wanda ka tambaye shi to kenan yanzu in mun diba a duniyanmu wa'annan wanda suna kiransu wajen abubuwa wanda baya mallaka sai ubangiji subhanahu wataala kenan wa'annan mun san na farko busa mallaka ba wa'annan abubuwa Allah azza jalla yace amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'i al-ard a ilahun ma'a Allah wane ne wanda zai baka amsa kenan in kana cikin mas'ala kana rogo yake wane ne wanda zai baka amsa kuma hallau ya hudda ka a cikin wannan mas'ala in ba Allah ba ne babu sai Allah kadai to kenan shi yana da inci yana da mulki wanda yana ya isa wanda zai hudda ka a cikin wannan mas'ala in ka kiraye shi yana baka amsa yana jinka amman yujibul mutarra kenan jibu al mutarra kenan ka kiraye shi ya ji ka ya ba ka amsa kenan shi wane ne wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai amma sauran mutane wa'annan wanda ana roƙon su ana neman sar daga wajen su ana neman kaza mutum yana son diya yana son wannan dukiya yana son kaza a tahi wajen malamai a tahi wajen wani a tahi wajen duka wannan in sun gane ga gajeren hanya wanda zai kai ka wuri wanda kake nema wallahi ba za su tahi ba wajen wa'annan saboda su ma bayan Allah ne su ma ba su mallaka ba komi zaka tarjeta ga shi ma bai da abun kirki wanda zaka gani yana da wannan to kuma hallau kana sahi kana kiran shi kana roƙon shi zai baka wannan ka koma wajen Allah mana saboda Allah subhanahu wataala shi kadai ne shi ne zai baka wannan al'amari kenan in ka koma wajen Allah to shi ne hanya ta gaskiya wanda ya kamata wanda ya cancanta zai baka wannan al'amari na'am رباعيته نعم أيوة كيف يفلح قوم شجوا نبيهم نعم نعم أحسنت بارك الله فيكم نعم صلى الله عليه وسلم رأسه من ال... من الركوع الأخير نعم مم. مم. to nan kuma ya kawo hadisi shine hadisu Anas qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ne shajje an fasa mishi kanshi na'am an fasa mishi kanshi ranar yakin Uhud wa kusirat ruba'iyatahu kenan daya daga cikin hakarin shi aka karyata shi faƙal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa yuflihu qauman aw qaumun shajju nabiyahum ya ya zasu samu nasara mutane wanda sun fasa kan manzon su sallallahu alaihi wasallam kuma Allah subhanahu wa ta'ala anzala qawluhu laysa laka min al-amri shay yace kai baka da komi a cikin wannan al'amari a da'awarka ce kai da'awarka ku bar wa'annan bayina ne kuma ni na san yaya zan musu amma kai baska da inci bisan su wa'annan kafirai wa'annan mushrikai kenan nan akwai abu guda wanda mutum ya gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan daraja wanda Allah ya bashi manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam kuma hallau yace babu wanda ya hisu a cikin mutane shi ne shugabansu gaba ɗaya sayyidu wala da adam a cikin annabawa shi ne ya ma wa'innan annabawa cikin ulul azmil khamsa min rusul shi ne ya ja musu sallah kenan daraja nashi kuma shi ne na farko wanda zai shiga aljanna to amma duk da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawaka amma duniya da umur da wannan na duniya wayannan ba ruwanka ba harka ka bane ba waran harka ubangiji subhanahu wataala kenan darajar shi da makamin shi duk wannan bai ba shi ba inci yana da wani abu a cikin mulkin ubangiji subhanahu wataala to kenan wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan wanda shine abu babu wanda yahi a cikin mutane kamar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan Allah subhanahu wataala yake cikin mulki na baka da komai kun gane kenan sauran mutane yaya in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar shi da makana nashi bai da inci a cikin mulkin ubangiji subhanahu wataala kenan sauran mutane min babu aula kenan su ma bisa da komai busu da inci a cikin mulkin ubangiji ko kadan ko wane ne ko annabawa ne ko salihai ne ko ko malamai ne duk wannan su bayin Allah ne kuma busu da komi a cikin mulkin ubangiji kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine zai sarrafa mulkin shi kai fasha'a saboda haka Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzo laisa laka min al-amr baka da komai a nan wannan cikin wannan al'amari sai dai da awaka ka gaya musu wanda ya cancanta su yi wanda ya bi ka wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kenan kai da'awa ce kai ka gaya musu amma wayannan shi ba hakkin ka bane ba namu ne kabar mu da wayannan mutane أي أقوى الأمور وحكم العباد بيد الله عز وجل أنت لشأنك ودم على دعوتك كنان كوما أوجن دعوك كي دعوك أما أمر ملك الله كي كبر الله سبحانه وتعالى ده ملك شيء nan kuma yace anna fihi dalilan ala butlan ash-shirk bil awliya was salihin la'annahu idha kana ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yadfa an nafsihi ad-durr وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى yace tunda wa'annan annabawa da salihai yace shi ma busu cancanta ma a musu bauta busu mallaka ba a cikin mulkin Allah komi kenan daga nan ya an fahimta kenan su basu da haƙƙi a basan ibada ibada ta ubangiji subhanahu wataala shi kadai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bai ce ba ya'buduni ana wa ya'budun al awliya wa ya'budun al anbiya a a yace ibada shi kadai ne ya cancanta a bishi bauta amma saura a a bayin su ne duka kamar wanda muka bayyana wa in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmana abda kenan duka bayin Allah ne annabawa ne ko ko salihai ne ko waliyai ne dukkan wayannan bayan Allah ne kuma bawa bai da haƙƙi a cikin haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala ko me ko mala'iku lalle mala'ika khalqun min khalqi al-mawla subhanahu wata'ala wa akramahum al-mawla azza wa jalla bi annahum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya karance su duk wani abu da Allah yake kawai su kai tsaye ga su suna nan ai ba kamar dan adam bane ba dan adam Allah subhanahu wataala yake innahu kana zaluman jahula mai zalunci mai jahilci amma mala'ika a a ba haka bane ba la yasud Allah ma amara ya kenan duk wani abu wanda Allah ya gaya musu kawai suna yi duk wani abu wanda aka ce kal ayi kawai shikenan saboda haka yake al'auliya waliyai da salihai su wa'innan duka cikin mulkin Allah ba su mallaka ba komi kuma hallau yake wuku al'askam wal'ibtila bil'ambiya alaihim salatu wassalam annabawa da salihai duka wannan busu nisa da jarrabawa ta duniya Allah yana jarrabe su Allah yana jarrabe su da mutuwa Allah yana jarrabe su da dukiya Allah yana jarrabe su da komi da komi wanda dan adam yana jarrabe su haka ne annabawa ma Allah yana jarrabe su nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar Uhud mushrikai sun zo hal sun fasa miki kansu sun zo hal sun kace kare musu hakorin shi wannan jarraba ce ko ba jarraba ce jarraba ce annabi ce kenan yanzu a cikin bayan Allah in wani ya huta ya ce mu wajen mu babu kaza cuta kuma hallau ni in na isa in samun magani ko ban zo ba likita tsakaninka da Allah kai bawan Allah ne kuma hallau Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kowa sai Allah ya jarbe shi الأمراض والأسقام نقص من الأموال ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات قال فبشر المؤمنين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون كذا الابتلاء أقوي جرباوا أقوي كما الله زي جربيش بايش قوة دقوة kenan saboda manzon Allah sallam ya bayyana yace inna Allah azza jalla idza habba qauman ibtalahu Allah in yana so mutane sai zai jarrabe shi jarrabe su kana duk wanda ya yarda da jarraban ubangiji ya yarda wannan jarraba ne wajen ubangiji kuma ya yarda da wannan jarraba yace faman radiya falahu rida kenan in ka yarda da wannan kuma wannan jarraba wajen ubangiji ne to kenan kana da lada kenan Allah ya yarda kenan kai ka amince da jarraba wannan wanda ya jarrabe ka da shi kenan kamar jarrabawa ne aka maka kuma ka ci wannan jarrabawa amma faman sakhita falahu suk yaya yanzu ni bai kamata ba mai kaza bai kamata ba kowa yana nan yana tafiya ai ra jarrabe shi da talauci kaza kaza to wannan talauci shi ba ma jarrabawa bane ba yawa jarrabawa ce rishin lahiya jarrabawa ce ittila komi jarrabawa ce na Allah ne kenan in ka yarda da wannan jarrabawa to ka shi wannan jarrabawa a'a baka yi ba wannan kana nan kana yi wannan wane ma ka kaji ko bai ije ba kuma har lauka shi yana a'a wannan al'amari na ubangiji ne talauci bayya da kyau amma in Allah ya jarrabe ka fa dole sai ka yarda a'a talauci bayya da kyau kuma har lau insani yasta'iz min al-faqr kama kan nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'iz yawa amma in Allah ya jarrabe ka rishin lahiya ba bai da dadi bai da kyau Allah ya jarrabe ka da wani rishin lahiya wanda babu kawai dai sai ka jira muta mutuwa to shi ma ba jarraba ba ce ba yau to ya to duk da kyau duk wata jarrabawa bai da kyau ba wayannan ba guda biyu ba duk wata jarrabawa yanzu kadiba yace ce wanda bai wanda bishe min alkhawf tsoro kullum gidanka ba kana tsoro ya wani ya jira ya kace ka wani ya jira ya dauka wannan tsoro wannan shi ba da kyau kullum kana cikin tsoro a a kai wanda fa kai baka san ba yanzu ka so wanda akwai yaki yanzu ba kana ji ba mutum kana can a cikin cikin gidanka kawai ha ya tura maka bam kawai kai da iyalinka duka gaba daya ko duka su mutu kai kadai ne ka yi saura a cikin gida yaya rayuwa zaka gani yau zan zama ka je gida gaba daya jiwa fami nawa ne a ciki an rushe kenan yau kenan abubuwan wa'annan duk wata jarrabawa ta ubangiji bai da dadi amma Allah zai jarrabe ka saboda ya gafarta maka zunubinka ya daga ka daraja saboda wannan kamar jarrabawa ce ya maka yaya zaka ci wannan jarraba ko ko zaka fadi a matsayin jarraba saboda haka ne Allah subhanahu wataala yana jarrabe bayan shi kuma duk wanda Allah ya jarrabe shi Allah yana san shi inna Allah idza ahabba qauman yace ibtalahu sahaba manzon Allah sallam in ba sun gani ba wata jarrabawa Allah ya jarrabe su suna tsoro kal atahi an tara musu zunubi su ba ta shi kiyama to kenan kuma kenan jarrabawa duk da mara dadin shi kenan akwai alheri a ciki mubarka Allah in ya jarrabe shi ya jarrabe ka ya san sarai kuma yace ashaddan nas bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal yace duk wanda sananin jarrabawa yace annabawa kuma hallau wanda suke daraja su da kasa da su qala yuftala ar-rajul ala qadri dini galgodon addininka galgodon imaninka shine Allah zai jarrabe ka kenan in kana nan kullun lahiya lau ba ka da komi ba nan ka san sarai wannan fa ba da ba alheri bane ba wajen ka kana dariya a alhamdulillah ni tunda wanda na tashi ban samu komi wannan ba alheri bane ba jarrabawa shine saboda wannan tamhis ne dole Allah ya mahasa ka saboda ya gafarta maka zunubinka ya daga ka daraja in ka tahira ta shi kiyama qala ya la yazalu al-bala'u bil mu'min hatta yamshi ala wajhi al-ard wa laysa lahu khafiya jarrabawa a huta daga wannan ka shiga da wannan a shiga huta daga wannan hal ka tahi kana tahiya a basan kasa baka da komi zunubi ciki dan an kankare masa to wannan ya yi kuku saboda duniya komin duniya wanda ka samu karshen ta sai ka tafi kabari amma rayuwa ta gaskiya shine na lahira to fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur kuma hallawai maza sai ya ce yuta bi an'ami ahlad dunya min ahlin nar babu wanda yana jin dadi a duniya amma bai yi ba aikin kirki shi dan wuta ne qala fa yughmazu fi an-nar ghamsa a tab a ci a sa su cikin wuta a hudda shi a tambaye shi har ra'aytu min na'imin qat yace ka taba gani wata ni'ima a duniya yace wallahi la wallahi ya rab ma ra'aytu duk wannan ni'ima wanda ya ji yana da dukiya yana da gidaje motoci jirage wane duk wannan yana da shi amma duk a cikin wannan ni'ima wanda yake ra silva guda kawai trip a hudda a sashi a hudda shi wannan ya manta duka da wadaya wannan ni'ima wanda ya yi wata a duniya kenan duniya wannan ba shi ba ne ba wanda mutum zai dangana da ni'imar shi a'a kai wanda zaka samu can na lahira jarraba wannan wanda ka yi ka gode ma Allah akwai wanda ya shi ka jarraba duk da jarraba da kai manzon sallam ya huta yinwa ya hudda shi daga gida ya tarda ga abubakar ga umar yace menene ya hudda ka wannan lokaci ya hudda ku yace wallahi ya manzon sallam yinwa ne kuma shi ya daga rigar shi hal ya sa dusi saboda yinwa yace wallazi nafsi bi yadihi laqad akhrajani allazi akhrajakum yace ni ma na rasa da ubangiji wanda raina a hannun shi shi ne ya hudda ni kenan yunwa to kuma shi ne manzon Allah sallallahu kuma shi ne wanda babu wanda ya hi a cikin dan adam kenan jarrabawa amari ne na ubangiji yana jarrawa bayan shi kuma duk wanda ya jarrabe Allah ya jarrabe shi ya san imani shi ya san darajar shi kuma wasu kuma hallau Allah yana jarrabe su su tuba su koma na'am ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون kenan zai jarrabe ka da wani abu saboda ka tuna ka dauka hanya wanda bai da kyau ka koma kenan shi ma alheri ne ko ba haka bane ba saboda wanda in ka sani ka san wani wanda zai maka nasiha da Allah wannan gashi gashi gashi ka sake hanya ka kai kaza kaza to yana yana da kyau wanda yana baka nasiha kuma shi wannan nasiha kai da ubangiji kenan in kai abu ya jarrabe ka saboda ka tina ka sake hanya wannan ka koma kuma hallau wasu kuma hallau yana jarrabe su saboda ya daga daraja shi ya gafarta musu zunubin shi ya koma wajen ubangiji subhanahu jalla jalalu yake wujub ikhlas al-ibada lillahi la'annahu huwa alladhi lahu al-amru wahdahu kenan Allah subhanahu wataala shi kadai ne shi ya cancanta a mishi bauta saboda me saboda al'amari dukka hannun shi yake kuma babu wanda ya cancanta a mishi bauta sai shi kadai subhanahu jalla jalal to kuma yalla yace mashru'iyyat as-sabr wa tahammul al-adha wa ad-darar fi sabil ad-da'wati ila Allah azza yace dole mutumin yayi hakuri kuma duk wani abu wanda ya same shi kana kiran mutane zuwa ga Allah dole duk wani abu da ya same ka sai ka yi hakuri ka yarda da wannan jarraba ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya yi ala wannan problem ya samu tsakanin shi da mutane shi saboda da'awa kan ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan Allah ya sabke mishi wannan addini duk 'yan makka abubuwansu masu tsada suna ajiya a wajen shi duk wani kan kana da wani abu mai daraja sai ka ɗauka ka tahi ka ajiye wajen muhammad sallallahu alaihi wasallam lokaci babu ban zama ne ba kuma kare laqibuna bi sadiq al amin mai gaskiya mai amana kan ya zo da wannan amma ranar wanda ya zo ya gaya wasu yace ku ce la ilaha illallah babu abun bauta mai gaskiya sai Allah subhanahu to yace to ajal al alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fil millat al akhira in hadha illa ikhtilaf bu mujiba wannan magana abu san su wayannan wanda suka huce fakannin mu da uwayen mu bu mujiba daga wajen su suna hudu wayannan magana wannan sabon addini yaya za a bi wannan to daga nan ya fara adawa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanensu kenan duk wanda ya zo da amarin gaskiya lokaci ma wanda suna so su sa wannan alhajar al'aswad bakin dusi wannan a jikin dakin Allah suka yi mashakil suka ce to yaya wane ne wanda zai ɗauka wannan suka ce a'a wanda zai shiga da wannan kofa na farko shine zai ɗauka isa shi kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lokaci ba manzon Allah bane ba lokaci ɗaya daga cikin mutane ne na ƴan makka saboda wannan risala bai asabka ba wajen shi duka gaba ɗaya suka tashi radina bihi radina bihi huwa sadiq al-amin yace mun yarda da shi mun yarda da shi shine mai gaskiya shi mai amana tun lokaci fa na jahiliya to amma adawa ya fara wanda yace ku ce babu abun bauta sai Allah shi kadai to yaya su wanda suna da gumake a kewaye da ka'aba za su yarda su bar wayannan gumake su koma wajen ubangiji shi kadai to kenan dole mutumin ya zo yana kira mutane zuwa ga Allah dole sai in ya yi hakuri saboda zaka ji abubuwa wanda ba zaka ji ba wajen kowa qala annahyu an al-ya's min rahmatillah wa law fa'ala al-insan ma fa'al min al-ma'asi allati hiya duna shirk yace mutum kal yayi ya'is al-ya's ne kuma kamna da garama bebe kamna bebe kamna da garama aha to bebe kamna da garama kenan alya da Allah ko shine alyasu min rahmatillah kenan mutumin ya kamata ka yarda da ubangijinka duk wata abubuwan da kai na zamanin jahiliya kar ta ne so ya saka gaba ya ce kai ina yanzu kai wanda kai kaza da kaza da kaza da babu abubuwa na sharri baka yi ba yaya zaka koma wajen ubangiji kamar halin wancan mutumin wanda ya kashe mutum gomiya tara da tara ya zo ya tambaya wannan al'abid mutumin mai ibada ya zo ya tambaye shi ya ce to gashi gashi gashi wanda na yi ya ce ina da tauba ya ce a'a wanda ka yi wannan ina zaka samu tauba ya kashe shi ya cika dare ya tahi wajen bawan Allah alimi wanda ya san abubuwa na addini ya tabbe shi ce to wane ne wanda zai sa tsakaninka da tauba ta ubangiji ya ce ka yi tubanka kuma ka bar wannan wuri wanda kana ka zamna yanzu ka yi wa'annan abubuwa ka tafi wajen bayan Allah na kwarai ka zamna tsakanin su da yana tafiya Allah ya masa ciko mala'ikun rahma da mala'ikun azab sun zo kowa yana so ya dauka da karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to an mushe wannan rahi a gisa masafa tsakanin su da wancan gari wanda ya bari yan lalata da wannan daga wannan wuri da wurin masu ibada wanda ya yi kusa shi ne mala'ikatar rahama su dauka ko mala'ikatar azab su dauka ya ce fana'a bi sadrihi idan ya gusa da girgin shi kuma wanda aka jisa masafa an gani tsakanin wancan wuri masu ibada ya yi kusa kenan mala'ikatar rahama sun dauke shi sun tafi da shi kenan saboda haka ya ce kal mutumin ya yi gara ko bai kamna da da da da rahaman Allah lallai akwai to kuma nan ma wa fihi anna an ibn umar annahu sami'a rasul sallallahu alaihi yaqul idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhirah min al-fajr allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'a allah liman hamida ربنا ولك الحمد وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء kenan nan ma shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana bayan yana kunut bayan wanda ya daga kanshi bayan sallah ta alfajir kuma nan akwai wani abu wanda ya kamata a bayyana zancen kunut wasu sun sa kamar kunut yana da alaka da sallar su ba dole kowace sallar ba in ba ka yi ba kunuti kamar baka da sallah kuma al'amari ba haka bane kunut aka shara'a in akwai wata abu wata musiba ya samu musulmai shi ne mutane za a yi kunut kuma ba sallata ba kadai ba ne ba sauran salloli ba sai an ma wannan kunut amma wanda za a sa kawai da sallar su ba kadai kuma dole ne kullum sai an yi wannan wa ya kamata malamai su koma su karanta al'amari saboda wannan al'amari ibada ce kana so ka yi ibada ya kamata ka yi a faham kana da dalilinka ko ratta shi kiyama in Allah ya tambaye ka kana da dalilinka wannan nayi saboda gashi dalilina amma ka yi abu a cikin jahilci gaskiya ratta shi kiyama zaka yi nadama saboda haka ya kamata mutane wanda suna yin kunuti bayan cikin salar fajr da raka al'akhira su koma su karanta da kyau saboda amari in baka da dalili fa yawon kiyama zaka sha wahala kan ka tafi ka sha wahala ka nema dalili tun daga nan kai abu na gaskiya to mutai ko to na'am نعم نعم nan kuma hadith abu huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiya mishi wa anzir ashiratika al-aqrabin ka kira danginka masu kusa faqal ya ma'shar quraish shine kabila shi ko aw kalimatan nahwa ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah shay'a ku sai kawunan ku ni ban isa ba in tare ku da komi da komi na lahira kenan kowa saboda wannan duniya wannan aiki wanda muke kasuwanci ne duk wannan aiki wanda muke kamar kasuwanci ne riban shi sai ka tarda shi can lahira kenan shi yake gaya mishi yace wannan kasuwanci wanda ku yi ku saya kawunan ku tun daga nan ratta shi kiyama ne ban isa ba in kare muku da komi da komi kawai ya abbas bin abdulmuttalib ammin shi ne ko saboda muhammad bin abdullah bin abdulmuttalib kenan shi abbas bin abdulmuttalib ammu yace la ughni anka min allah shay'a kuma yace ya safiyata ammata rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace la ughni anki min allah shay'a kuma yace ya Fatima diyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka tambaye ni a dukiyata duk wanda na mallaka amma lahira ni ban isa ba in kare ka da komai to tsakaninku da Allah jama'a wa'annan su ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwayensu da biyansu to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi musu kariya komi ratta shi kiyama kowa da aikin shi kullu insan alzamnahu ta'iruhu fi unuqihi kowa ha sai da kanka zaka taya ka bada amsa a cikin abubuwan da kai nan a duniya kenan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya kare wa'annan dangin shi masu kusa kuma Allah to yaya ku 'yan baya kenan zai iya muku komi sai dai abubuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba shi kenan mine ne wanda zai ya kira lokaci wanda kowa da kowa al'amari ya kai shi nan yana jira yana roƙo Allah Allah Allah ya sa a gama kenan wanda kowa ya san hanyar shi ina ne saboda ardal mahshar in aka saya Allah zai kawo rana qadra mil kenan kuma kowa yayi zuha kamar me wasu zuha ya saya daidai wurin alwala wasu ya zo hannan wasu wasu yandimuhum al'araqa iljaman kenan a cikin zuha ka ruwaya ta kawai kana nan kana daga kana so ka samu wuri wanda zaka samu da kwaci to nan ana cewa to yaya za a yi yace ku tafi wajen baban ku Adam abul anbiya a tafi ce kai ni ban isa ba wannan rana ce Allah ya yi hushi gaskiya ban isa ba kuma to ina yace to ku tafi abul anbiya Ibrahim alaihi salam a'a ne yace ban isa daga karshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tafi wajen Muhammad yace ana laha ana laha to nan saboda yaqdi bainal khalaiq saboda Allah ya raba tsakanin mutane kenan a sa hukunci kowa ya san hanyar shi saboda zahi da sananin wahala wanda suke ciki kowa yana so kawai a tafi a huta a san ma ko ina ne wurinka saboda haka kenan manzon Allah sallallahu akwai wurare wanda yana iya ya amfane al'ummar shi amma wannan asashi janna wannan asashi wuta a a wannan hakkin ubangiji ne subhanahu wataala kuma kowa da aikin shi ne saboda haka manzon Allah sallallahu yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba yace duk wata al'umma su ta su shiga aljanna sai wanda yaki yace to wane ne wanda zai ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ya shiga aljanna ya ce man ata'ani wanda mini biyayya zai shiga aljanna wanda ya ke kuma hallau zai shiga alwuta kenan kai ne zaka tsare ayyukanka kai ne zaka zabi hanyarka wanda zaka tafi kenan ko kake a muna so aljanna muna ɗan kaza ne mu amma aikinka shine yana nuna kana so aljanna ko baka so aljanna ba zancen magana ba ne ba da baki saboda magana da baki kowa yana iya yi magana ce amma baiwa kenan musan nan manzon Allah sallam ko dangin shi shi bai da hakki wanda zai sa su cikin aljanna amma na amarin a duniya wanda yana da shi a hannu yana iya taimake su gurgurun karfin shi amma na lahira a a wannan na ubangiji ne subhanahu jalla jalaluhu wa naqif inda hadha al-hadd insha Allah wa nasallahu azza wa jalla أن يوفقنا وأن يسدد خطانا لما فيه رضاه هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته